يا مالك الملك عبد جل كيني كواكوك أردنا فما باب الروق في الله قال ملك عبد جل كيني كواكوك aradina san babu abin roƙo sai Allah. Sarki mai ya sha uka kama aman. Rabani kai ni kawa koke dan na san babu abin roƙo sai Allah. Ta yara ta kura ba ta kare ta ba, ta yaro ba ta kama babba, inda ba tare da manyan nan ya zo ba. ni alhaji sani ballo mijin dije da binta alhaji an gwammatu na baya baɗan zaura amma kuma ba hana yaro na neman ta zaura ke wuta kanan kibara tsoho murhu mai guntun alkawali mai guntun keto mai guntun lidai mai kore da tsaka duk kore sun hude saboda tijara kwasa kayan kowane kwano ta mai lamba zaura ya inna da baba kaɗe mai taurin hanci mai fadaci da arena mai da taku mai kai tsohon tagaran cewa ka fara zaura mai fara ban gida ba a shirya ba ke mai sa wanta zuwa cin ranin doli mai sa ban gida ba a shirya ba da wa da kane da uwa kaka an bata saboda ɗiya ga ta duk ita ta tayya mace danginta an dame kaga kowa ya fasa ko a ta wani gehe an rike zaure dam an dance an kashe hanyar na an babbi sani ka san wannan abu sai zaura yayi ina da baba shiriri ta nomanki ke mai sawan ta zuwa ce ranin doli ma ba akwai wani shegi nan ta ka kullawa amma jama'a ba su gane ba ni ne gane don na cika ilimin ta san kira zaura ita kai yi bada ba ka samu ba amma kuma sai ka ga illa tsayin shiya tsayin lungun ka ka ɓaci in ka tashi mai sa kanan ubanta ya kwangon don rogo kanan uwarta ya yi wurin rake bai ba da ruwa ba ga gutsu duk ya rubuce ya fara gwadin rainai ya ɓaci don duk ɗana gudun uban shi da kumi a ita bayanta o ya rantsa da kai aka ɗaurawa ya baka uwa ta rantsa da kai aka ɗamrawa kai addan ta ce masu to in kuka zaman ɗan rana wasa dole a kyale ta inda ba a so ta da yawo ba in ko an so ta ta lalace wajen tsayihin aka ɗaurawa kwana biyu sai ka ji an ce ta kai legas ka ji tsayar zaura ta nuna kuma ba ta da tsoho ba ta da yaro in ta tasa ita kowan nuna yana so ya zanna ta sai in baka nuna kana so ba ya inna da baba ya gwaggo ta ci mazan jiya ta ci mazan yanzu balle ta kai ga mazan yau mu in man kai ga katiwa sai ta waye ka ji zaura ta wasa malaman ƙura'ani mai kwana wuri di zamne modibba ya kwana kidan tarbi ya tahi ya yi baɗan zaura ta kishi to bale ta sadu da malaman boko Ita ba a gwada mata layin ABCD. Dan da ta ga su ta ga da binuwanta sai cizo. Ranar hidimarta ya yi baɗan zaura ta kishi. To kai cica in ban da karan ba ni kai ka. Ka ganin hanni ne ɗauki jarida ta yi bashi. Alhaji turanci ya wasa buwa ya tai ya ce ma al'amarin zaura ya ɓaci. mai ɗauke hankali ta samu mutum hauka ya inna da babaɗi ya gwaggo mai guntun alkawali mai guntun kesu kuma zaura in ta tashi ma cuta san ƙira har wani ɗan kuka ta kaka kama na kumiya kai ka ji ta ce inna tana cewa wai arme ne fa gidalina kuma na isa goggo tana ce man wai arme nesa masiha ne kuma na isha kawo yana cewa ki yi arme nan ne ga danginki in kin yi tuwon ki ba gogo in kin yi wurar ki ba inna tsohon tsakin dawan ki ba kawu in kin yi nesa ba yadda unhwani kanan mijinki ɗaya kika tuka masai tsayihin shi to ni tun da ina son ka har in ka tashi da ni zaka wawa bai san wata lacca ta ta ja ba kai ce haba wanta izam ɗinki aini dai tun da kina so na na huta sai ta kama gyalanta ta gyaggyara yan kumiyar ta ɗarwaya huska ta sai taɗi sai ka ji labarai sun tashi daɗa farkon fara da lurarta wani sawo mana takalmi na wasu kaci kuma kannai shidda gare ta sai ka sai su ka sawo yan kunna sawo gazal sawo banke ke sawo kwalli sawo yan banda da sarka nan sawo jan baki da hoda dai daɗa kai dai ba ka lalura duk sai ta sai ta koce ka kamar kaɗa ta tashi bayan ta ware ka kamar rago ɗan uda ranan ka ji ta ce ba ta da halin amre ƙauye dadaran nan in ga dubarar kafan kira zaurayen inna da baba diya gogo zaurayen kitihin darga sani dan balla mijin dije da binta alhaji an gwammatu na baya baɗar zaura da kuɗi na na ki sayan gwanjo makai ina da kuɗi na haba ni sayan gwanjo yawo ina da kuɗi na haba ni sayan gwanjo makai ni yadi sabo ni ka yankowa na shadda alal sani don tsananin yanga hasai na kwana cikin kanti na zaɓa in tai in ba tele ya tsumke man in sa na'ura ta za neman shi zan sa shi cikin taro zai sha wadi diga ballo an zane to don haka kwasa ba da sayan gwanjo ni na san bai rasa ke a ko shi awwa jiddin sai ya biɗi tela ya lahe ma dan Allah tela a ka man shi nan ne ya yi tsawo da a ceman shi nan ka ji tsayan gwanjo ya nuna to haka nan zaura mata horon wani sheri ta san kira Misa ka ce haka nan ballo mata horon wani illa ta watakila mijinta na hwari ya ɓaishe ta ya ɓata ta da cin kaji ko yaushe ya fagarta ta da farfe su ko yaushe man shanu shaƙe da kwano sai ta bashi ta buɗe idonta da farfe su ya fagarta ta da masa kwai saban nan na da miyan manja ko yaushe kowa a reme ta ji dali ɗaya ka ɗauka in ba ka da kayan ga insha Allah tana da wagara kansu tana iya sun kaka ma ɓaci ta ce maka katon banzawa ne sai ta rara in ka gitta ka ji tsayar zaura ni a rahadi kowa gane halin zaura na hishi kuma duk wanda zaura ta yi siyasa duk wanda zaura ta yi drama duk wanda ta shirya da bakin wayo na san shi kuma alhaji kowace azzaura na san halinta dan balla waɗansu mu gane in ka san shi aha alhaji balla mijin dije kai kace kowace azzaura ka san halinta to ha maza ma baɗa zaura dan Allah ku kakkatsa kunnan ku ga alhaji nan wa'azi zai kai ma malam kana gidanka ka sauraron na fara dan ka gani kowace azzaura na san halinta sani dan balla waɗansu su mu gane in ka san shi zaura mai daddaga ƙasa ka yi shakkanta in kana hirar ta kuna zance daddaga ƙasa ta ka kamawa to ta tona maka rami ina ta baka akwai wata zaura fadda kuna zance yan duwatsu ɗaya ta ka tarawa gabanta ita wannan taimaka suri ina ta baka akwai wata zaura fadda kuna zance ramanan bango ta ka iba in kun zamna akwai wata zaura fadda kuna zance ita ko lalle ta kadibi in ta daura akwai wata zaura fadda kuna zance akaiwa ɗaya ta ka iba in kun zauna akwai wata zaura sadda kuna zance sayan hannu taka budewa ta miƙe manunin harshenta tana murzar shi kuna zance maganan nan ta taka murji'e ma nan taka akwai wata zaura sadda kuna zance san kira daga kogwiwa taka jawowa ta kawo haɓarta ta danne ta kuna zancen ku tana umɗai sai umɗai taka kamawa ba ta kama maka daɗi ba ba ta ƙara maka taɗi ba ta ki rage maka taɗin ka magana banza ta ka ɗauka komi kacce akwai wata zaura sadda kuna zance ita ko zane ta ka kama awa ɗan kuwa akwai wata zaura sadda kuna zance ma baƙyan kara ta ka kallewa ta jera akwai wata zaura sadda kuna zance bai bai taki ta ka didi in kun zauna a zani ballamijin dije da binta alhaji angon matu na baya baɗar zaura san kila akwai wata zaura sadda kuna zance ita ko ɗan ballo tana regon gara kasu akwai wata zaura sadda kuna zance san kila ita ko tsaki taka kamawa ko yaushe zaura mai takan maka takalmi duk zaura mai takan maka takalmi to ko ta rantsa tana son ka karya ta akwai kura mai kwanta cikin kaɗa cikinsu wa kura mai kwanta cikin kaɗa zaura mai hira da karuwai ta ɓaci alhaji sani balla mijin dije da binta baka gane taho ka ji ci o ba zaurore baka gane taho ka ji ci o ba zaurore su dai abba ka gane ba baka gane taho ka ji ciyo ba saurara yanzu kana jin ta wajen mu zaura duk addaɗe ya goye sannan ga wani yaro ta jawo shi ita ta ne ka ce makwaron gwamnati wannan duk mai buɗatta baya da hutawa ya haɗa makwaron gwamnati ya shiga kwamnati da kwaron gwamnati ya ifka da masa daɗe ya kwance ka kusan baya ita wannan mulkin zan an sani balla mijin dije da binta haba sani in kwana garin leshi don manu mani na leshi garin rake ya biya alhaji dan ballo kuma dancin da amini na audullahi mutum mai daɗin aiki ku zaurara ka ji al'amarin zaura dan kuwa alhaji zani na wani tun da aluna a can mijin a isan da hutawa ali mijin jamila sannu da hutawa dogo na rakiya mai ban tsoro mijin na na baya da bashi da na alhaji doro mutum mai daɗin aiki ya biya alhaji balla mijin dije da binta a gaishe ka hakimi mai kuɗi komi na babba ya yi na yaro in an zamna audullahi na alhaji dan ballo malam ma'azu sannu da hutawa na gode kuma alhaji ban rena ma alhassan alhaji alhassan alhaji mamman ya gaishe ka sannu da fama sannu da aiki sarkin hawa kuma ka san ban rena ma kwamandan tun gadduci ha musu alhaji balla muhammad sai wata rana sannu da aiki imani cinke yanzu ka saurara in ba ka batun zaura dan kuwa a san da sanin kowa jiwuyar zaura na tishi sai na koma ga zamna in yi zaman ina Ban lawali ka san haji dan ballo. Baban lawali mazo haji mamman ya gaishe ka. Wanda kai yi ma alhaji mamman ya gaishe ka. Ahmadu na gode ma mutunci ne, kar gaugawa yan yara ku bari in ƙara batun zaura yan inda da baba kaɗe mai taurin hanci. Don haka kwacce ya ji wuyar zaura na tishi. Tsaya ka ji mazan da ta ci amana a dun na san su. shekaran jiya na ga abin tausayi an kasa kurma gaba ɗan zaura ni da nan na ji bulullukai da ni hanna aza gebe na ya shaƙi hanna sheka in samu auren gora in taki kurma na an ka kasa gaba ɗan zaura ya kozo ya tsare lungu ya yi ta gumza ya yi ta nuni in wajen garkai ni ce kurma in ban da karan ba ni kai ka ko mai ji ya yi baɗan zaura ta ƙi shi bale kurma warce ta kalauya mai shi adda ya komi ta hanya ta sai daji ya yi ta gumza a nisha makai bayan kurma ta ƙare da lura ta yi ɗan kuwa ranan mun ci dariya hannun ƙoshi daga dai ba a yau ta sayaiwa ba ranan mu ɗai na gida na ci hannun batta ran da zaura ta wasa yan taula wajen mu alhaji rannan gara wani son kai sittin ko ɗai ba a ɗauko ruwan sha ba duk an ribce to kuma kuɗin alewa ba su ba ɗan zaura minti biyu na saka tamne su don zaƙin su garzaza dindiga mai ɓannar ganganci faɗi mazan da ta ci amana a kai kassansu da zaura ta samu ɗan kiritar garzazai dila ta yi ta yi tsawon ballo rannan sai ga adale da ɗaya an ɗamre an yi da tahu an ruta canye shi bayan ta ƙara lalura sai ta furce da ta tayi ta samu ɗan sakai ta kurba tsai in irko shi da mudu ni tayi ni irko shi da mudu na ya zamna kuma buhu na son kai fitin dubban irko su da tsaba a banan yamci an yi su tahu an ruta canye zaura ta uwa yan koli shiga kuce kwanuka alhaji na irke siliya da silifa a nan gara kasu kan balla ba a batun yan kunna da sarka ba a batun yan banja da jan baki nan gara kasu sun rubu bakin gara kasu madubi tattake sun watse sai dai ta ce waɗari na ɗaya ta koya shi bayan ta ƙare lalura a sai ta hurce zaura ta samu yan tire da kwanaki ta gyare alhaji na irke cakulan daba juka nan gara kasu shi ba a batun birke kwali kwali ta kake cewa wai sai ta ce mana kamfa ana ta watsa wai wani taki annan kamfa ni ce to ai ba a kai ki furoji ba ya ka ya ka je halinta in ta fara shi ya inna da ba baɗi ya gogo ya ka bayan haka nan ta ƙara lalura sai ta hurce kwanaki ta wata rum da hawa wajen kwanaki ta wata rum da hawa wajen ɗan yaro bello da ta yi tarrabe ki ragon jika tare yayyanka ɗai waje ya gama hiɗa ɗai waje bai gama hiɗa ba sai ya ɗauka bai cire hanji ba bale tumbi sannan ba ko kace kai ba ba a eba ƙawahu wata ba sai ya ɗauka ya ta ya kai saman waya ya yaɓa ya sheka ya kwasa tukar da kyaɗai ya tura kai ne hangi a sha na ga hannu ne ya kyatta ya haya duci ya ta kirari ni na yaro an sarkin hawa mai gace na ma'aron kai ku taho maza sa soyu ka san rumiji da halin kara su sun ka cire mace na nan can gehe na ceto wanga kashin zaura baci shi bayan ta ƙara lalura ta san kira to duk mazan da kaji ta ci amana a sai na ji su kwanaki ta wata wanzan mai wajen mu da zaura ta ci amanar sarkin arki nan na zo ne gaza bira ta yi gara kanmu don ban iya arki ba da na ɗauki gaza bira nan na ɓoye in gado ba da sarkin arki da sarkin makere ya yi baɗar zaura kuma lokacin da ana turbe ya shekara bai taɓa kalman ɗan kowa ba ba ke ta yaro ka kirari in ya samo ba don ba a kirari sai an ɗaura a ya ka ji halinta shi ni ka zani ama kuma kowa an mabiɗin zaura hasara uku shi na yin ta ko shi awwa sani dan balla waɗansu su magane in ka san su ka ga na ɗai na san sallan mabiɗin zaura ita kan sallan mabiɗin zaura na san koyo shakala'i ta san kira hayyo bai shiga jam'i bawa shi ne kai in bai sa ta cikin rene daidai ba ga ya rigi kowa ya rike buta ya yi zaman shi abokai sun tahiya wa neman buta sun yo arwalla wa da liman yadda ka shi kenan sun bi shi da an shiga an gama sallah har an kare sai ji assalamu alaikum sai ya falka shina ta lissahin kuɗin rannan ya ka ya zaɓi rabayin arwalla san kira na ɗaya ya ɗarwaya hannu ɗaya bai wanke guda ba ga arwalla san kira bai kurkura baki zaccau ba bai shaƙa ruwa ba ga hanci ne sannan bai ɗarwa ya hulka ba bai wanke gwiwa hannu ba bai shawo ruwa a tsakakkai ba sannan bai kwalkwale kunne ba ya kama kawai shi da wanki ɗaya ya tashi ya wanke guda ya kyale guda ya tashi da zuwa tun bai yi ikama ba bai koyi kabbara ba ga sallah sai ya duka wanda yayi guda bai koma ba sai ni ji assalamu alaikum har ya ƙare sai dai ya kama kidan tarbi ko shi bai san wanda ya ce ba to sunan zaura ta indo sai dai ya kama kiran indo indo indo ai ni dai nuna mai lamarin zaura a bati ai aka ji wannan da ta ci amanar su ya ka yawo irin zaura ga ta hillani irin zaura ga ta hillani kwanaki kiro ta rubuta yanzu ka ta yi ta kungumi harin da ta taushe shi da zaura ta ci amana ta yi shi ya iri ko da gida rannan yaka ko da yadda kana tafi daji na ya sa ya ta yi zaure ya yi zaman shi ya tsugunni ne nan gehe alhaji ya aje yan sanda ta yi rabi tare da yan malawa ta yi gehe ya yi tsugunni ne ni ko na ta yi daji na dawo na ɗauko harawa a kanu uku in tafi in je harawa sai ya gani yawo irin magana ga tafi lani ya ce mani kai a alhaji dan biyan ɗauka danka lalle kai na ka kiɗi zaura ya sumya na dai zo na je harawa na dawo da man gama hannu dai man gaisa sani shige gida ne kyale shi yaka ni zo ni samo mai tabarmar roba ni kai gungan bulun zaba ya koma ya yi zaman ninai kwarin zo alhaji dan ballo fati ta baga damu ulir ya kwanta na ɗauko tagal tagal ni girke mai nan koma ni cika buta dam ni bashi akwai wani ɓaran goro garan babba ni bashi ni koma ni yi gida bini ya yi lalura ya yi lalura ta ya ƙare da dai ya kurkura baki ne kuma alhaji ya kuma goro ne ya yi saleba hatta kama sai ni dawo ni irke shi ai dai in ji bayani ina ni bashi da duk ya ɗauka batun zaura sai in ce za mu wurin wasa argungu haba mutum ne ya kata ci amana ta nin ce i za mu wurin wasa argungu haba ɗan jan ka ta wurara mutum ne ya kata ci amana ta nin ce i ya wuri waka san mai shemu duk bai gane ba ni kyale yagga alamar na ya ta shirki ne da can ya karo madan bello dan Allah alhaji dan bello ka bello ka kara kidin zaura kurata wajen maraki hudu sai kai ta canye yara na sun yi ci yara go dan jarni su hudu na sai kai ta canye ba hada ta go sabo nai ba na faɗa ma ko ka manta bayanin ta akwai wani alkawali na nan ta ɗauka zaura kwasai da bisa bai samanta in kai yi musu magana ballo in ka zo tambayi hillanin wajen ku ni alhaji kowa gane halin zaura na fi shi zaura yan inda da baba shiriri ta noman ki kuma sauran mazan da kaji ta ci amana duggun tuta yanzu ta kai gare ni ku saurara da da sani zauri ya kowa gob ta kai gare ni ta ci amana ta kowace ya ji wuyan zaura na hishi a'a kacce haka nan ballo saurara yanzu kana jin ta san kira irin wani zaura ta yi maka yan ballo yaka kamar kura ta irka warin rago an turke yamma gare da ni ya faɗi ni taka da nan sai ɗauka sheko ɗaya ɗauki abinci in ci banza ta kai haka zaura ta yi ma ɗan ballo san kira ni da zaura ta irko ni gida zamine na harɗe na kame ga kujera ta gara kanmu kuma nan gani da sadda ta sha guga na take maka takalmin yan gaye na kawo agogo ga hannu na na mata na sha ce su mata tashi mai wankin gulla ya wanke ya kare kube tsam ya bani na koka ya kube ram ta kama alhaji na harɗe ga kujera ta gara kanmu yaka dangi na sun zaka sun taru da ɗiyan kanne da ɗiyan yannai na tara na tsare dibin su dun nauna sai zaura ta yi ta mota ta irko ni tare da ƙaunanta oke yaka ta ce mana kai a alhaji dan ballo yaka ni ce mata ni a alhaji dan ballo ka ce dan kai ɗaya ne kashe armanga in ka shirya in baka shirya ba armanga da kai aka ɗarma shi kan kira ga ta fara ta aswal dan ballan waran wata ga ka ruda ni din ni rifce to duk da tsawon hancin ta misali idan ya kai mini goma misali in dogon hancin sai da ni ya kasa dan ballo sai ni huwadi yara na na rika hannuna ne tashi alhaji ni dawo ga kujera ta ni zamna ina da naira dubu ga kuso na ni zuwage wadannin mika mata ta karaba sai dai tacce na silifa na kabbani na koma ni juya ku tolo onanun lwatsa ina da naira dubu ga ku tolo onanun zuwagi wanda nin mika mata ta karaba fa ya tace alhaji dan ballo to yanzu waɗangana lalle na kabbani aljihun gana a'a aljihun gana janwa ta san kira dan balle dubu hudu ne samai to ka san balle ba kauye na sai na dan sa maka lamba can ne kanci da zauren nan ta gargada dan ballo ina ta foshe foshe ina wayo hannu kai ni rike lamban nan nun maci alhaji ni yanshe ta cikin riga ta faɗi na sa maka takalmi ne take wadan saboda ka ta gane ba kauye na ta hormata ce ga lambar nan ta haɗi ni eba naira dubu cikin banta wadda nin mika mata ta karba sai ta ce alhaji dan ballo to aina a tanhwana fari in na kan bani kuma ni koma cikin zabata ni bata wadda nin mika mata ta karba sai ta ce ballo na sarka na kan bani kuma ni koma cikin wafga ni bata wadda nin mika mata ta karba sai ta ce alhaji dan ballo kuɗin yan kunna da ni ce na kan bani ma ba taudara na koma ciki kaba kaba kaba na kwashi wadannin miƙa mata ta karaba sai ta ce alhaji dan ballo kuɗin dan kwali da ni ce na kan bani sani ka ga agogo ga hannu sai ka sai shi mata sun ban sabitin kwan na san kira za mu kano nan ka san mata da dabarar kullun kuɗi tare da leda sai sun lauya na kaɗa su ga aljihun riga katanya ai da zauren nan ta gargada dan ballo ina ta lwace lwace ina wayan wai na fanna aje ballon guntun goro ma ba nan kaule da ta ne ka kwancewa kai ga ni na ja na ja ban kace leda ba sannan nan sati zon baki ni hibda bata kace ba sai ni rega to sai ni nura da hancin kuɗi gehe ni ije leda nan ni taushe ni cire kuɗin nan ni bata wadannin mika mata ta karaba sai ta ce alhaji dan ballo to aina agogo da ni ce na kan bani dan ballo mi na sa baka ban na abinci ba dada ni ta so ma gida ramice ta baci zauranin lallabo ta ta shiga zauren mu akwai wani dan da kalina nan mun gina ta yi zaman nan ta ta rade tare da kaunarta sai ta dogara hanci wajen kofa ka san sha'anin matan samiri an keɓe mana shi a mu ɗaya adda kul ababban mata mu ko da nazo ta zuba surfu a ɗaya annan ka ma batun bata tarwa ruwa ba ga tsaba ni izkota ta ɗauki taɓaryar fari in can ta jefa sani ce hawa taho a makitar ceto na zuba surfu a sai na ƙari sani zo ni riƙo hannu ni jawo ta ta da taɓari a kwabtan waɗi ni lura da tsaba a can ta watse awaki sun taru sun canyi ka ja sara a can na ƙara daka kulinin lallabe ta ta shiga ɗakin ta ta zamna ni ce ba ka ni kuɗi ramice sai ta yi man batun gana mata kai wani irin kuɗi kaka so ramice sani a alhaji dai ba ka tace ba ka kalanda dan ballo ban sayan kaji in zan kai furmi alhaji ni ban saya awaki dan in zan kai furmi nan ɗabi da sahe kana zamane cikin dabin ga ɗabi kana zamane kana kidan kuɗi ka ɗan ɗabre ina wani kai yi da kuɗin nan na kari to ni kau gani dubara a ta sha mankan ni ce kuli ko ni ki saurara haba wace na gashi na arhanin kwashe masu saye na a can sun koma ke ga in sun dawo sai mu ci ba mu biyu adda kai kana ta zolaya ta da zamne kai dai ka faɗa mana dan ballo wai ko magana gafarin lata ni ce kula hawa farin lata ki tashi ki bani kuɗi ramce ka ceto gari gakka da jan baki ashe kai ta liƙo mana lamba ta yan kumya ni yi sauri ya maza mazanin mata huska a dan niddance ni ce kulu ce na biya mahauta na ɗazo haba na ishe yara suna sa ran ƙasa jini na balsaman ko ban kawo maku nama ba kace in in bari ɗan ballo jan jini da ban yakacin da wuri ba shi kamar jan jan baki to sai tagga kamar raina ya ɓaci kace na yadda jini na shi to shi ko wanga baki nan washa hoshi ta saman ga azale yan kumiyar nace kaba ko ne ta saurara ke na biya mahauta na ɗazu haba wayan mahauta ta zo zannin wurce kace na yarda da suna dai na ɗauka sani nawa ne kaka so ramice in baka hatta buɗe akwati ta miƙa man kuɗinta layin wazo biya suna haka kwakwance layin yan murtala suna haka kwakwance nan nufan biyan nan ya hamsin nan naira karamba ni da dan ballo ai kai bai ni riba kunnan talin sai kulu ko ni haba zauranin samu ke ga sanan zamne zauri sai kulu dai tan mai da akwatin kubtan kubule ta sa maka kwaddo kabtar danci sace ban baka kuɗi ga su gauran sai na ga ta mammai in ta ƙwaraita ka san mata da halin tsince ki fifi ne ya wajen mace ememe na wajen mace zi da kuita na wajen mace kuma ar makatan na wajen mace nan ya tashi sace ban baka kuɗi ga su gauran sai na ga ta mammai in ta ƙwaraita kula tattabe raɗin zauren mu raɗin gina zauren mu tallahe ga ta da yaro dan dadan da sa'ad da yana goye dan tsinu sai ta zo san maka huska ta tace barakakki da hutawa yarinya da zaure na daga hancinta da ta ture ta da zauren duk sun